بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomi masu yawa da ya ni'imta mu da su daga ciki akwai ni'ima ta wannan wata mai girma mai albarka watan ramadana yau muna biyar ga wannan wata na ramadana wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da 22 ga watan biyu haihuwar isa dan maryam 2026 ya Allah wannan ni'ima da kai mana Allah muna neman ƙari Allah ka ƙara mana Allah dukkan mun nan mabukata ne a gare ka Allah ka dube mu ka biya mana bukatunmu a jiya mun ɗauko karatu a cikin zuwa saffi mun tsaya akan aya ta goma sha ɗaya yau insha Allahu za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu kenan da taimakon Allah a wancan darasin da ya gabata Allah yake tambaya hal adullukum ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ke cewa ya kuma masu imani shin bana nuna muku wata kasuwanci wadda wannan kasuwancin in kun yi za ta kubutar da ku daga wata azaba mai raɗaɗi ba? kamar sahabai sun ce ya Allah gaya mana sai ce tu'minuna billahi wa rasulihi to ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzonsa wa tujahiduna fi sabilihi fi sabilillahi kuma ku yi jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku duk su zama fansa ga addinin musulunci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna hakan shi ya muku alkhairi in kun kasance kuna da sani sai Allah ya ce
kafin nan akwai wanda suka ce a sanar da duk wanda zai yi tambaya insha Allah akwai takarda ta rubutawa sai ma- sai magana sai a bashi takardar ya rubuta kafin lokacin yanzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم bahaushe yake cewa burin maje hajji sallah duk wanda ya yi imani da Allah yana da yaƙinin da kuma tabbacin zai shiga aljanna ba a shiga aljanna sai an amsa kiran Allah idan aka amsa kiran Allah ba a taɓewa menene amsa kiran Allah ka haramta abin da Allah ya haramta ka halalta abin da Allah ya halalta wani mutum ya zo gaban manzan Allah ya rasulallahi ban labari mana me kake gani idan na haramta halal na haramta haram na yi sallolina na farilla da sauran ayyuka na farilla ban ƙara komai ba kan haka zai shiga aljanna annabi ya ce za ka shiga aljanna wato ba zai azumin nafila ba ba zai yi sallah ta nafila ba duk wani abu na nafila ba zai yi ba amma ya tsaya ya halalta halal ya haramta haram kuma ya yi wajibobinsa da a ce kai ma za ka mutu da shi wannan albishirin da manzan Allah ya yi masa kai ma ya shafi ka ka halalta halal ka haramta haram ba halaltawa ɗin kawai ko haramtawa ɗin ba a'a ka san wannan halal ne na yadda halal ne kuma na aikata shi ka san wannan haramun ne ka yadda haramun ne kuma ka guje shi shi yasa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum duk umarnin da ne muku na ce ku yi kaza ku yi kaza to ku zo da shi gurgurdan iyawarku wani cikin dare zai tashi ya sallah ya nafila ya gaya wa Allah bukatunsa wani wallahi ba zai iya ba wani bayan sallolin farilla zai miƙe ya yi sallah ko kafi ko bayan sallar farilla ɗin wani ba zai iya ba wani zai iya karanta alkur'ani izo goma a wuni wani ba zai iya ba naka duk abin da Allah ya ce ka yi to karka takura wa kanka idan ka ce za ka matsa wa kanka ka takura wa kanka sai ka yi to wallahi zai rinjaye ka wata ba za ka iya ba da ka duk abin da za ka yi kai iyaye da za ka iya kai iyayenka ka roƙi Allah ya karɓi aikin ka roƙi Allah ya raba ka da riya da haka Allah yake cewa ya gafin lakum zunubakum idan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzan Allah kun yi jihadi saboda Allah da dukiyoyinku da rayukanku to Allah zai gafarta muku zurbanku kamin nan faɗa jiya ba abin da yake ba ɗan adam wahala game da bin Allah kamar ibada da abubuwa guda biyu ibada da dukiya ibada da rai kowa yana gudun sarrafa dukiyarsa fi sabilillah idan kar ta ƙari wannan shine dalili kowa yana gudun bawa Allah abin da Allah yake bukata tsoron katta ƙari amma ya manta Allah ne ya bashi ba don ya fi kowa ba idan ƙarfi ne wallahi akwai wanda zai matse ka ba ko ihu ba za ka iya ba amma ya bashi a talaka ya baka idan ya neman kuɗi ne akwai wani tun kafin a haife ka yake kasuwanci har zai bai samu ba idan karatun boko kake gadara da shi wallahi wani in ya shiga aji in ya zauna ba sake yin darasi ma ya zauna kwakwalwarsa amma Allah ya ɗauke ka ya baka ajin kuɗe da shi ka san ƙwazansa ka san yadda yake ka tabbatar ya fi ka yanzu wallahi laiburanci yake yi amma kai ga kana ofis mai AC fanka tana hura ka kana ganin wayanka ne kana ganin iyawarka ne ba iyawarka bane ba wayanka bane jarrabawa ce daga Allah domin duk abubuwa guda biyun nan da Allah ya aji dan adam akai jarrabawa ce idan Allah ya ajiye ka a talaka jarrabawa ce idan Allah ya baka dukiya jarrabawa ce amma ai jarraba dukiya ta fi sauki akan ta talaucin ko a talauci matsala da Allah ya raba mu da shi da haka idan kun yi jihadi kun so Allah kun so manzan Allah kun ba Allah dukiyoyinku kun ba Allah rayukanku to Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar kuma zai shigar da ku aljannoni gonaki wanda ƙoruma ko rafuka suke gudana ƙarƙashin su wa masakina tayyibatan fi jannati adin kuma Allah zai sanya ku a wasu gurare wasu masaukai wasu gidaje masu daɗi a cikin aljanna wadda aka tanade ta an riga an tanade ta an sa mata duk wani abin da ɗan adam yake bukata na jin daɗi domin a duniya iya daɗin da kake ji wahala ce iya daɗin da kake ji a duniya wahala ce kuma duk mulkinka a duniya wallahi akwai abin da kake bukata a gurin Allah iya yawan dukiyarka a duniya akwai abin da kake so a gurin Allah me kake gani mutumin da yake da dubu ɗaya yanzu so yake ta zama dubu ɗaya ɗari biyar haka mutumin da yake da biliyan so yake zama biliyan biyu haka iya samunka iya burinka iya samunka iya burinka a nan duniya da haka babu wani mutum a duniya da za a ce bai da bukata yanzu ba ga shugaban kasa ba tinubu me bukatarsa yanzu ya sake cin zaɓe haka ne yanzu yana shugabancin ne amma yanzu ba shugabanci ne yanzu a damuwarsa ba a yaya za a yi 2027 ya ci zaɓe shi ne kawai tunaninsa da haka babu wani mutum a duniya da zai ce bai da bukata a gurin Allah ko arne ne ballantana mai imani Allah ya ce zalikal fawzul azim a ce ka mutu ka shiga aljanna me yafi wannan daɗi babu abin da yafi wannan daɗi iya wahalar da kake ji a duniya idan za ka shekarar miliyan a duniya kana shan wahala ran da ka shiga aljanna kai awa ɗaya da za a tambaye ka wata wahala a duniya za ka ce baka santa ba amma iya daɗin da kake ji a duniya idan ka shekarar miliyan kana jin daɗi a duniya daɗin da ake cewa daɗi da za ka yi awa ɗaya a wuta in aka tambaye ka wannan daɗin duniya wallahi baka san shi ba kamanta shi ka ji tsoron Allah ka amsa kiran Allah ka yi imani da Allah ka yi amfani da dukiyar da kake da ita ka sai aljanna ka yi amfani da ranka ka sai aljanna yanzu gaddara muna masallacin nan kowa yana jin daɗi na ƙarƙashin fanka tana hura shi cikin kwanciyar hankali wani ma nan gaba zai fara gyangyaɗi saboda daɗin inuwa ko daɗin fanka kuna jin in ba kuɗi za a yi ba za a yi ba sai da kuɗi shi yasa manzo Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya sa lada mafi girma ga wanda zai taimaka wa addini da dukiyarsa shi ne lada mafi girma amma duk abin da kai da ƙarfin jikinka Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaluha wanda ya zo da kyakkyawan aiki wanda ya daga gabobinsa yana da ribinta goma ne amma da dukiya fa daga ɗari bakwai ne zuwa sama Allah sai ya ce
wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وأخرى تهبونها bayan Allah ya gafarta muku zunubanku ya shigar da ku aljanna to akwai wata ma da kuke santa wata ƙari me ƙarin nasru minallahi wa fathun qaribun taimako da Allah ga Allah da kuma buɗe a kusa lokacin musulmai suna cikin ƙasƙanci ba su da yawa ba su da mulki ba su da dukiya wannan shi ne abin alfaharin al'umma muna da yawa muna da mulki muna da dukiya wannan shi da al'umma take tinƙaho da shi to musulunci ya taso lokacin ba su da yawa lokacin ba su da mulki lokacin ba su da dukiya kana jin in ba taimakon Allah ba wane ne zai iya taimaka musu wa bashirin mu'minin kai wa mummune albishiri Allah zai taimake su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙi ne a kanmu wajibi ne a kanmu mu taimaki muminai Allah yana taimakon mummunai ne na abin da ya shafi Allah amma abin da ya shafi duniya mai ƙarfi kawai ya take mara ƙarfi ba siyasa ake yanzu ‘yan takara ne guda biyu ko fiye da haka kowa burinsa duniya masu goya musu baya kowa burinsa ya sami biyan bukatarsa a duniyance ba mai sa Allah a ciki Allah ba ruwan shi da ku yanzu mai wayo mai iya magudi mai iya ba da kuɗi sai ya ci zaɓe ina fata mun gane kuma an fahimce ni Allah yana taimakon wasu jama'a ne wadda suke aiki dan Allah yanzu misali da a ce a cikin 'yan takarar nan akwai wanda ya ce shi in ya ci da la ilaha illallah zai yi amfani haƙƙinsa ne akan Allah Allah ya taimake shi ina fata mun gane haƙƙinsa ne akan Allah Allah ya taimake shi amma duka babu idan ka ji zaben da constitution za a rantsar da kai idan an rataya ma ƙur'anin ma wai ka rantse da ƙur'ani ne za ka kare constitution ba ka rantse da ƙur'ani ne za ka yi aiki da alƙur'anin ba a'a rantse da ƙur'ani ka yi aiki da constitution shi za in ka je majalisa sai ka yi sanda sujjada ka da imaninka da komai a mai da kai mushriki da imaninka da komai a mai da kai mai bautar itaci na ruwan Allah da wannan ba ruwan Allah da wannan wani juyin mulki zai iya karɓi mulki da ƙarfi da yaji ba Allah yake nufi ba ina ba ta mun gane amma da sai ba shi nasara saboda su damuwa ta duniya ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kunu ansarallahi ku kasance mataimakan Allah kuna jin idan Allah ya ga dama ba zai mai da duniya duka akan addini ɗaya ba in Allah ya so duk duniya sai a zama musulmai kuma ahalin suna duk kowa da wanda zai zo da wanda ya zo kowa ya zama musulmi kowa ahalin suna Allah ya ga dama zai iya amma sai ya ce to ka taimaki Allah me yake nufi kana ganin sallar da kake yi ko wa'azin da kake yi ko gina makarantun da kake yi Allah kake taimako a kanka kake taimako kama kala isa bin maryama lil hawariyina kamar yadda isa dan maryam ya gaya wa hawariyawa suwaye hawariyawa wasu mutane ne masu sana'ar kamin kifi suna bakin kogi suna sanya sutura farare farin kaya suke sawa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ku sanya tufafinku farare kuma ku sanya matattunku a fararen tufafi ku business Ah, man ansari ilallah wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah yahudawa sun yi mitin sun ƙulla makirci za su kashe annabi isa alaihissalatu wassalamu to lokacin da annabi isa yake gaya wa hawariyawa wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah a cikinsu su mutum goma sha biyu ne wa zai yarda a ɗauki siffata da kamannina a sanya masa idan an kashe shi bisa da gidan aljanna sai wani yaro mafi ƙarancin shekaru daga cikinsu sai ya ce ganiya annabin Allah annabi sai ya shiru sai wani na biyu ya sake cewa ganiya annabin Allah annabi sai ya ce to kai ne da aka sai aka ɗauki kamannin annabi isa sai aka sanya ma wannan matashi sai ya zauna shi ne a matsayin annabi isa kana ganinsa kaga annabi isa da haka da suka shigo suka gan shi sai suka kama shi shi ku annabi isa allah ya ɗauke shi zuwa sama da haka lokacin annabi isa ke gaya wa hawariyawa kamar ka ce sahabbansa wa zai taimake ni zuwa ga allah yanzu a nan sai da rai bai zo ba taimakawa allah da rai bai zo ba ya san za a kashe shi amma ya yadda a ɗauki sufar annabi isa a sa masa a kashe shin dan annabi isa ya kubuta qala hawariyuna nahnu ansarullah sai hawariyawa suka ce mu ne masu taimakon Allah min yadda za mu taimaki Allah fa'amadat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wasu ɓangare daga banu isra'il suka kafirce wasu kuma suka yi imani suwa suka kafirce wa'anda suka ce annabi isa allah ne ko kuma annabi isa dan allah ne su suka kafirce kai mutum allah ya halice ka sai sanya maka sha'awa ta mace amma allah bai da sha'awar mace kai mutum allah sai sanya ma sha'awa na ka haifi 'ya'ya domin suna da tasiri wata rana za su taimaka maka. idan ka tara yara a gidanka aka gansu zagada zagada shirga shirga wallahi dole ai kafa kafa da gidanka kai in ka taba wani akwai masifa da haka kai ne kake buƙatar taimakon wani ba Allah ba waɗanda kuma suka yi imani daga cikin suka yi da annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne kamar annabawan da Allah ya aiko su fa'ayyana allazina amanu ala aduhim sai muka ƙarfafi waɗanda suka yi imani akan abokan gabarsu don da me al'amarin na Allah ne tsakanin masu kiyaye Allah ne da masu saɓawa Allah da haka haƙƙinsu ne akan Allah kuma ya taimake su karkai wani tunani to a yana samun mujahidai su mutu a filin yaƙi Allah bai taimake su ba kenan ana samun rundunar yaƙi ta karye kafirai su ci nasara a kansu Allah bai taimake su ba kenan a'a duk ɗayan biyun nan idan Allah ya mummunai ta taimako ne idan ka je gurin yaƙi ko wajen ɗaukar kalmar Allah ko wajen wani aiki na Allah sai ka rasa rayuwarka sunan ka ɗan aljanna ka cutu baka cutu ba idan kuma ka yi nasara ka dawo gida za ka samu ganima kuma addini zai ɗaukaka da kowanne abu ya faru ɗayan biyun nan ko a kashe ka ko ka yi nasara kai an taimake ka ne daka wannan kisan da Allah ya sa aka yi maka taimako ne a gurinka fa asbahu zahirina sai suka waye gari waɗanda suka yi imani su ne a sama daka idan kai wa addinin Allah aiki idan addinin ya ɗaukaka kai ka ɗaukaka addini baya ɗaukaka saboda kai sai dai kai ka ɗaukaka saboda addini na ba ta mun gane ya isa misali mai addini mai karatun addini ina dai gadara kake ka yi boko ka samu aikin gwamnati to sai aka waye gari yau masu addini masu karatun addini suna shiga gwamnati a dama da su daka Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari addininsa ne a sama haka nan mai bin addinin shine a sama duk yadda wanda baya bin addinin Allah yake ɗaukaka wallahi kaskanci ne Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم na'am suratul juma'a an saukar da ita ne a garin madina lokacin manzo Allah yana zama a madina wannan sura ta sauka tana da ayoyi goma sha ɗaya dalilin saukarta akwai wata shekara da aka yi yunwa a madina abinci ya gagara abinci ya wahala manzala yana khutuba ranar juma'a sai ga 'yan kasuwa daga madina sun je sun soyo abinci da suka kawo garin madina lokacin manzan Allah yana khutuba akan mimbari sai aka ɗauko ganguna aka fara kaɗawa don a sanar da mutane abinci fa ya zo ƙaran ɗan adam da kwaɗayi waɗanda suke sauraren huɗubar wanda sai zari ya fita wacce ƙofar wanda sai zari ya fita can wancan haka suka yi ta fita waɗanda suka rage a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su goma sha biyu ne waɗanda ba su tafi ba ina ba ta mun gane to shi wannan aya take jan kunne da zargi ga masu irin wannan aikin shi yasa sai ya zama doka kamar za mu karanta ranar juma'a idan aka kira sallah to haramun ne a yi kasuwanci a haƙura a zo masallaci Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk wata halitta da take sama ko ƙasa suna yi wa Allah tasbihi akwai wani masallaci a sama baitul ma'mur gida ne wanda ake raya shi kowace rana sai mala'iku dubu saba'in sun shiga masallacin sun yi ibada idan kuma suka wuce gobe ba su za su dawo wasu ne kuma har tashin duniya ka san adadin shekarun duniya da ka san adadin sai ka kirga yawan mala'ikun kenan to ba ka san adadin ba kenan mala'ikun ba su da iyaka yau wanda suka zo yau masallaci suka yi ibada gobe ba su bane jibi ba su bane ba a maimaitawa da ka waɗanda suke sama suna yi wa Allah tasbihi waɗanda suke ƙasa suna yi wa Allah tasbihi suna kaɗe ta Allah da ka babu wata halitta a doron ƙasa ko a sama da ba ta yi ma Allah tasbihi ko da mumina ce ko da ba mumina ba ce shi kansa kafiri ne wa Allah yana bautawar Allah kafiri yana bautar Allah mumini yana bautar Allah sai dai bambanci shi mumini yana bautar Allah ne don ya samu lada ya shiga aljanna yana bautar Allah ne tau'an bisa biyayya ba don dole ba amma shi kafiri yana bautar Allah ne don dole ko yana so ko baya so sai ya bauta wa Allah daka duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa yana yi wa Allah tasbihi al-malikul quddus Allah mamallaki ne al-quddus mai tsarki ne gabarin abin da ake tarayya da shi Allah ba shi da mataimaki mai taya shi mulki Allah ba shi da mai ba shi shawara duk abin da ya ce ya zamo dole ya zamo da a san ka ne yadda kake ɗin nan da za a bi son ranka da ba haka aka halice ka ba jama ko baka bane da za a bi son ranka da ƙila burinka ka zama mai kuɗi ko burinka ka zama sarki ko burinka ka zama wani shugaba to Allah baya bin son ranka shi abin da yake so yake yi sai ka ga wani ba kowa ba kuma shi ne kowa ɗin al'azizu marin jayi wanda yake idan zai yi azaba gwanin azaban ne wanda duk ya saba wa Allah Allah ya riske shi ya titsiye shi to fa in zai mai azaba to azaba ce ta aziz azaba ce ta marin jayi wanda ya fi ƙarfinka alhakim kuma Allah bi hikima sai ya ce
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aika da wani manzo cikin ummiyai me ake nufi da kalmar ummi wasu malamai suka ce al'ummiyu su ne al'ummar da ba su da wani manzo ba su da wani littafi su ne ummiyuna wasu ka ce abin da ake da ummiyuna su ne waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba don haka aka cewa manzan Allah ummiyun bai iya rubutu ba bai iya karatu ba da a ce ya iya karatu sai mushrikai su ce ya je ya karanta ne a littattafan mutanen farko ya zo ke ga musu da a ce ya iya rubutu sai su ce shi ya rufe kansa a ɗaki ya rubuta ya zo ke ga musu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma yana gaya musu labarukan da yana kuma gaya musu abin da zai faru in an jima ko gobe daka shine ummi kalmar ummiyun malamai suka ce a gurin manzan Allah ɗaukaka ce shi manzan Allah in ka ce masa ummiyun ɗaukaka ce amma kai ga magarin mutum ire-irenka in aka ce maka ummi to ana ƙasar da kai an ce maka jahili ba abin da ka sani da haka Allah shi ne ya aiko wa ummiyuna jama'ar larabawa da wani manzo minhum daga cikinsu Allah cikin hikima idan zai aika da manzo sai ya aika da wanda suka san shi mutanen yake magana da harshensu suke fahimtarsa don Allah ya kafa musu hujja kasu ce ba su fahimci abin da ake faɗa ba yanzu da hausar yake muku bayani don hausar kuka iya don ita kuke fahimta da a ce ƙila wani ɗan cene ne yake zaune a nan yake muku cenenci za ku zauna? a ba za ku zauna ba don ba ku fahimtarsa Allah ya ce to a cikin ummiyan nan waɗanda ba su da manzo ko kuma ba su iya rubutu da karatu ba Allah sai ya aiko da wani manzo daga cikinsu ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin wa ayoyin Allah bai zakihim yana tsarkake su ga barin bautar gumaka duk wani wanda ke bautar gumki shi ɗin ƙazami ne shi ɗin ba tsarkakakke ba ne bai allimu kitab sannan yana koya musu littafi shine alkur'ani wal hikima da kuma hikima me hikima sunna yana karanta musu qur'ani sannan yana koya musu sunna ina ba ta mun gane qur'anin manzan Allah aka gayawa sannan bayanin qur'anin manzan Allah aka koya mawa thumma inna alaina bayana ko bayanin ƙur'ani in ji Allah yana wajenmu to tun da bayanin yana gurin Allah ne bayanin ƙur'anin wa ya gayawa manzo Allah ya gayawa kenan akwai karatun ƙur'anin daban akwai kuma bayanin ƙur'anin daban shi bayanin ƙur'ani shine me shine sunna shine hadisi daka mala'ika jibrilu ya zo wa da manzan Allah da alƙur'ani sannan ya zo masa da bayanin ƙur'anin don Allah ya tabbatar shi manzan Allah baya faɗin magana don ra'ayinsa baya faɗin magana don son ransa yadda za mu tabbatar a cikin mujadala mun karanta a baya wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ana yi wa mata zihari a zamanin jahiliya mijinta ya mata zihari ta kawo ƙara irin wannan bai dace ba manzon Allah kana raye ana yi ke yi haƙuri Allah bai saukar da wani hukunci ba dan ba zai san zuciyarsa ba amma kafin matar ta tafi sai ga mala'ika jibril da saƙo na haramta zihari da a ce yana faɗin son zuciyarsa ko zai mata bayani gwargwaron yadda ya fahimta daga manzan Allah yake koyar da alƙur'ani sannan yake bayanin alƙur'ani wa in kanu min qablu duk da sun kasance su larabawan kafin zuwan manzan Allah kafin zuwan alƙur'ani lafi dalalin mubin suna cikin bata ne a bayyane kowa akwai gunki a gidansu kowa akwai gunkin da ya gada ɗakin ka'aba akwai gumaka ƙwaya 360 kowa da sunansa kuma kowa da irin bautar da ake masa kamar yadda kowa yana da gunki a gidansa hakanan kowace ƙabila tana da gunki sai na umar ya ce abubuwa guda biyu idan ya tuna su ɗaya ya sa shi dariya ɗaya ya sa shi kuka ya ce lokacin jahiliya kafin ya karɓi musulunci ya yi gunki kuma ya yi gunki ne da 'ya'yan dabino yana aljihunsa kowane mashirki da gunkinsa aljihu don ya kare shi ga wata masifa ko ya ja masa alkhairi to shi ma ya sa gunkin aljihu wanda ya su da 'ya'yan dabino nunannu an waye gari umar yana jin yunwa umar bai samu abinci ba sai ya tana ai ga dibino ya ce sai ya ɗauko allah nasa sa a gaba yana fuska yana ci ga allah ana cinsa amma ya kasa kare kansa ya ce in ya tuna wani ya tuna jahilci da dawatarsa sai ya rinka dariya ya ce abu na biyu da yake yi yake yin kuka yana da yarsa mace kun san lokacin jahiliya al'adar larabawa kafin zuwan musulunci in ka haifi ya mace abin bakin ciki ne ya mace tashin hankali ce ya mace ba ta iya kare gidansu ya mace tana jawo a yi fada ya mace in kana da ita gidanku kamar bai da katanga bai da kariya don haka ba ka son ka haifi ya mace hasali ma gara ma ka kashe ta ya fi maka zaman lafiya ya ce yana da yarsa ta shekara bakwai ran nan ya niyyar kashe ta ya ɗauke ta da abin matoni suka fita bayan gari ya je yana tona rami idan ƙasa ta taɓa gemun sai ta rika karkaɗe masa gemun amma duk da haka bai fasa ba bayan ya gama tona rami ya ɗauko ta ya tura ta a rami yana tura mata ƙasa tana cewa baba baba baba duk da haka bai daina ba ya ce idan ya tuna wannan sai riga yin kuka don ya tuna irin jahilcin da yake yi da haka larabawa kafin zuwan manzan Allah suna cikin bata a bayyane shi yasa wata ran manzan Allah cikin sahabbansa sai ka ce akwai imanin wasu jama'a da yake ban sha'awa kun san su suka ce mu ta ba ku ba ban gana gaban ku mala'iku a ba mala'iku ba ga su a gaban Allah Allah yana aiko su yana sa su ayyuka suwa ya manza Allah ya ce wasu mutane ne za su zo a bayanmu ba su sanni ba amma sun yi imani da ni wayannan imaninsu yana ban sha'awa ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu manzo Allah ba cikin me yake ba sai Allah ya ce
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم da wasu jama'a daban amma ba su haɗu da su ba tukunna suwaye wa akari ne minhum aka ce al'ajab ajamawa wato wanda ba larabawa ba kenan wancan darasin da manzan Allah yake wa larabawa na karantar da su alkur'ani da ya musu bayanin sunna ba ya tsaya kan larabawan ba ne kawai wa akhari na minhum da wasu daban su ne waɗanda suke makotaka da larabawa ko kuma waɗanda suke wasu yare tun daga afirka asia ƙasar larabawa wa akhari na minhum ne da wasu daban daga cikinsu lamma yalhaqu bihim ba su sadu da su ba tukunna suna zuwa a baya wa huwa al-azizul hakim Allah marinjayi ne Allah mai hikima ne zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan wata falala ce da Allah yake ba ma wanda ya so ka gode wa Allah da ya halice ka musulmi wannan ita ce ni'ima mafi girma a duk ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ni'imar zamowa musulmi ta fi komai girma ta fi girman mulki ta fi yawan dukiya ta fi yawan shekaru ta fi yawan dangi duk abin da kake gadara da shi ni'imar musulunci ta fi komai idan babu ni'imar musulunci a nan za ka gane mutum hoto ne gangan jiki ne wanda babu ruhi a ciki shi wallahu zulfadul azim Allah ma'abocin falala ne mai girma sai ya zaɓo ka ya baka falala me ya falala ƙari akan wata nima da Allah ya yi ma muna da daman fasara ta fili da yawa bayan ya yi ma falala ya baka imani idan ya baka dukiya falala ce ba dole ba ne akan Allah idan ya baka lafiya falala ce in ya baka rufin asiri ka fi karfin abincin ka falala ce in ya baka mulki falala ce duk abin da Allah ya baka a duniya falala ce da haka yana ba da ita ga wanda yake so za a ga mutum yana ta neman kuɗi tun daga samartaka har tsufa bai samu ba amma ɗansa sai ya zo ya yi ko kuma ma jikansa ya zo ya yi shi yana zaune yanzu ma ba a iya tashi sai tsabagen kwarewa akan kasuwanci ya kware amma yanzu girma ya zo ba iya tashi Allah bai masa falala ta samun dukiya ba haka Allah ya ga dama in Allah ya so kuma sai ya bashi ko da bayan ya tsufa amma kyan kuɗi ka same su je ka da ƙananan shekaru yawa in ka samu kuɗi kamar ni ɗin nan ai kuma sai na lillahi yanzu kamar ni ka ce na yi kuɗi kuma ai su fada lillahi aiki ya ɓaci karkenta ne ya ƙara'i ko karkar da ne kara'i abinda ban yi da ba yanzu ne yi yanzu abin da ke gaba na kurin ya zai sa da Allah lafiya yanzu kawai naira biliyan goma kawai za mataji ka hutar da ni kullum na zaruwa na kashewa har su kari Allah sai ya ce مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce, Matsalul na ummili taurata, misalin waɗanda aka ɗora musu nauyin attaura, aka ba su littafin attaura. sun lam yahmiluha sannan ba su yi aiki da ita ba an ba su ayyuka a cikin littafin attaura ku yi kaza halal ne ku bar kaza haramun ne kar ku aikata kaza ku aikata kaza sun lam yahmiluha amma ba su yi aiki da umarnin cikin taura ba kan masali himari to misalinsu yadda suke kamar jaki ne ya hamilu asfara da ke ɗauke da kayan littattafai jaki ne ka loda mai littafi kana kora shi ya san me ya ɗauka shi ya san ya ɗauki kaya ko da nauyi ko ba nauyi amma bai san abu ne ɗauka ba to haka al'umma suke idan aka ce musu ga umarni suka ƙi bin umarnin to kamar jaki ne ke ɗauke da kayan littafi ba ta tsaya kan malamai ba ne kawai su ma malaman da aka ba su littafin aka koya musu littafin suka iya sai suka ki amfani da umarnin littafin to sun zama kamar jaki da ke ɗauke da kayan littafi ashe musalta mutum da jaki ba ƙaramin illa ba ne tun da Allah ya musulta mutum da jaki nan za ka gane jaki lalataccen abu ne me yasa kake kyau dan wanka jaki dan ya bata mare ji shi jakin banza jakin ma wai hadda na banza kana ganin wannan kalma babu zunubi a ciki a wallahi da zunubi bawan Allah ne fa ka ce masa jaki wai kai dan ya bata mare Allah ya sawaka to misalin su misalin jaki ne da ke ɗauke da kayan littattafai bi isa masalin kawmila zina ka zo biya talakai tir da irin wannan misali wannan misalin da aka musulta waɗanda su ba su yi imani da ayoyin Allah ba to tir da irin wannan misalin wato tir da a misalta mutum da jaki Allah yana Allah wadare da a misalta mutum da jaki wallahu la yahdi liqauman zalimin Allah bai shirye da mutane azzalimai wanda yake zalunci akan zaluncinsa zai kare galibi idan qur'ani yace zalunci yana nufin shirka wanda yake mushriki Allah baya bude masa idansa ya ga hanyar gaskiya ya bi ta sai Allah ya ce قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين kalmar yahudawa to ta fito daga kalmar tuba ne sun zo gurin Musa suka ce inna hudina ilaika mumun tuba shine kalmar yahudu to amma sai suka ce su kuma Allah ya fi son su su ne masoyan Allah Allah ya fi son su to sai Allah yake gaya manzon sallama qul ya ayyuhal ladzina hadu ka ce ya ku yahudawa da kuka ce kun tuba kuma Allah ya fi son ku in za'amtum annakum awliya'u lillahi idan kuna riya cewar ku ne masoyan Allah ku ne waliyan Allah ku Allah ya fi so a cikin halittu min dunin nasu koma bayan mutane fatamanna wal mauta ku yi burin mutuwa ku ce yanzu a mutu mana wanda ya taka kara ya karya a wajen imani shine wanda ba- shine wanda baya gudun mutuwa baya tsoronta ta zo kowane yanayi ne don tsoron ka mutu ka bar 'ya'ya kada su tozarta ai shi ne ke hana mu sa mutuwar da ka haifi ɗa ɗaya biyu uku to shi kenan kuma yanzu hankalinka baya jikinka yana kan 'ya'yanka ba ka so ka mutu don karka bar su marayu amma fa karka manta akwai uwar da take haihuwa ɗanta ba ta magan shi ba ta mutu uban ya mutu amma kuma ya rayu ya ake da hawainiya mahauniya ko hawainiya idan uwa ta yi ciki ƙoyayen sun kusan ƙinƙisa sai mijin ya tona rami ya binne ta ba ta mutu ba kenan shi kuma sai ya je ya hau itace sai ya faɗo sai ya mutu sai ta riɓe ƙwan yana nan bai riɓe ba shi kuma ƙasa sai ta ƙinƙishe ƙwan sai ya riƙa tsirowa a ƙasa kamar- kamar ciyawa bai rayuwa ya rayu daka mai imani baya gudun mutuwa ba ce ya jawo ta ba amma an ta zo fa marhaban biha daka ya ku yahudawa in dai kun ce ku ne masoyan Allah ko Allah ya fi so to ku yi burin mutuwa mana in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya cin abin da kuke faɗa ba za su yi ba babu wanda yake son rayuwar duniya sama da bai yahudi da haka shi a bajet ɗin bai yahudi ba mutuwa a ciki da haka ya cusa mana irin wannan ɗabi'ar daga cikinmu nan kaɗan za ka samu masu bajet ɗin baɗi sun sa mutuwa a ciki yanzu wani ya zana filan ɗin gidan da zai gina haka ne in rinka ginawa a hankali a hankali in na samu taro in ɗora in na samu sisi in ɗora shi bajet ɗinsa kenan amma bai kawo bajet ɗin mutuwa ba yanzu wani yana lissafi irin abin da ya samu a ofis zuwa shekara kaza amin promotion na zama darakta na zama famsec shi kenan sai ne kaza sai ne kaza amma a ciki ba budget din mutuwa bai santa ba ina ba ta mun gane da haka to duk abin da za ka yi ka rinka budget da mutuwa a cikin budget ɗinka da duniya ba hana ka ba amma ka rinka sa a duniya shi za ka sanya mata suna mai yanke zaƙi ita mutuwa aka sa mata suna mai yanke zaƙi hadibul lazzat lokacin da kake jin daɗin duniyar kake bugawa kake kaɗawa kake rayawa kai zo ta gundi mai kaba ruwanta lokaci ya go za mu tsaya anan da taimakon Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na a ƙarshe wannan wata mai albarka wanda a ciki ake amsa addu'a da kuma ribanya kyawawan ayyuka kwanakinsa talatin ne kawai ko ashirin da tawa yanzu ga shi har mutse ba biyar daga ciki kenan nan da nan abin zai zo ya wuce ka yi amfani da damar ka kafin rashin damar ta zo ka yi amfani da damar ka kafin rashin damar ta zo ta yi wannan watan shi ne ƙarshen rayuwarka ta yi ba ka sani ba ta yi shi ne ƙarshen rayuwarka ka yi fata ka yi buri a ce wannan wata yana daga cikin abin da za ka amfani da alaƙa in ma kuma Allah ya kaddara rayuwarka ta wuce wannan wata ta kai watan gaba a duniya kana da bukata kana da duniya a wannan watan ka gaya wa Allah damuwarka Allah sai ya karba Allah sai ya biya maka bukata akwai abin da Allah ya rubuta maka azal sai ka samu dole mana ina son ƙarin bayani akan bautar da kafire yake yi wa Allah bautar da kafire yake wa Allah na farko kafire na sadaka haka ne sadaka ba ibada ba ce dan me yi sadaka kana jin alahira Allah zai ba shi lada ko dauke ta ma wannan ta ganin damar ce yana cin abinci in zai ka abinci zai zauna yana tsuguna wa ya fitsari yana tsuguna wa ya kashi kaga yana karkatar da kansa wani abu haka ne yana kaskantar da kansa ko wani abu dole ne yi dan ba da mai ce ba zai kashi ba sai ya sunkuya ya kashi sai ya sunkuya ya fitsari sai ya sunkuya ya tsari sai ya sunkuya ya gaida wani irin wani ibada amma wannan kai da kake zuciyawa Allah kake wa ibada ina ba ta gado na biyu mana a zamanin yanzu yaya ya jahilin mutum zai kiyaye kiran ne jahilin kuma ne kiyaye kiran sallah ranar juma'a don dan a kawai wannan aya to in na bai tambayar goma ya ne dai a zamanin mazarufin zama kiran sallah ɗaya ake yi wato kiran sallar da liman zai hau kan mimbar daga ya gama kiran sallah liman sai ya hau kan minbar wani kiran sallah da ake yi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نشهد الله لا إله إلا أنت نستغفرك إليك الحمد لله